أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine darasinmu na biyu shi kuma a cikin wannan littafi na ainihin wato manzumatul qurtubi بسم الله الرحمن الرحيم باب التوحيد babin da zai bayani akan tauhidi i'lam bi anna awwal al-wujub an ta'rifa ar-rabb min al-marbub وأن للخلق إلها واحدا ليس له في ملكه معاندا يخلق في يفعل في المخلوق ما يشاء وحكمه السراء والضراء جل عن التمثيل والتشبيه وعن مكان يستقر فيه لأنه كان ولا مكان في أزل لم يحوه الزمان يعلم ما مرت به الدهور وهو بما تأتي به خبير ويسمع المضطر إذ دعاه سبحانه ليس لنا سواه ويبصر الضرة في الظلماء كما يرى ما غاب تحت الماء أرسل رسلا رحمة للناس لينقذوهم من ضروب البأس لأنهم يوم ألست بربكم قالوا بلى قال هلم أهدكم to baiti goma kenan ko sai mu tsaya a haka insha Allah malam yahya al-qurtubi addari yana cewa babu tauhidi babun da zai yi bayani akan ainihin wato kadaita Allah subhanahu wa ta'ala yace i'lam ka sani bi anna awwalal wujubi cewa farkon abin da yake wajibi akan ainihin wato mukallaf an ta'arifar rabba shine ka san ubangiji minal marbubi ka kuma san wato an ta'arifar rabba ka san abun bauta minal marbubi ka kuma san wato masu bauta ɗin an fahimta ko ma'ana ka bambanta ka ware tsakanin arrabu da kuma almarbu arrabu daban almarbu daban arrabu shine wanda ake bautatawa almarbu shi kuma shine mai bautar ina fata an gane shi sa yake cewa ma'ana ubangiji maɗaukakin sarki an ta'arifar rabba ka san arrabu shi arrabu wato suna ne wanda ba ka da wata kalma guda ɗaya da ta iya tattare ma'anar gaba ɗaya sai dai kawai a ce arrabu abun bauta kawai abin da ake cewa amma ya shafi arrabu a ce almaliku almutasarrifu ko duk wannan kalma ce wadda take ta kunshi tana da ma'ana da yawa shi yasa ba za ka iya ɗaukan wata fassara guda ɗaya ba da za ka iya bayarwa domin yana yana yana arrabu ana kiransa almaliku lil khalqi subhanahu wa ta'ala arraziqu alkaza alkaza da sauransu duk yana zama arrabu to sai yake cewa an ta'arifa rabba ka san ainihin arrabba ubangijin bauta ka bambanta shi minal marbubi daga kuma su bayi waɗanda su ne masu yin bautar kar ka cakuɗe suka mai da su su zama kamar abu ɗaya wa anna lil khalqi ilahan wahida kuma ka sani cewa haƙiƙa halitta abun bautar su guda ɗaya ne wa ilahukum ilahun wahid gaba ɗaya halitta sama da ƙasa ubangijin da suke bautatawa guda ɗaya ne laisa lahu mu'anidan sannan ubangiji maɗaukakin sarki ba shi da kini ko kishiya fi mulkihi a cikin mulkinsa shine laisa lahu mu'anidan ba shi da nid kishiya fi mulkihi a cikin mulkinsa shi kaɗai yake gudanar da mulkinsa ba shi da kishiya yaf'alu fil makhluqi ma yasha'u yaf'alu ma yasha'u yana aikata abin da ya ga dama fil makhluqi a cikin halittarsa wa hukumuhu hukuncin ubangiji madaukakin sarki as-sarra'u wato akwai wanda yake farin ciki da jin daɗi wad-darra'u akwai kuma wanda yake kuna da kuma rashin jin daɗi as-sarra shine abin da ya shafi farin ciki samun kuɗi samun lafiya samun ainihin wato ƴaƴa samun mata wannan duk as-sarra ne abubuwa ne da suke sanya dan adam yayi farin ciki ad-darra kamar talauci kamar rashin lafiya kamar wani ibtila'i kamar wani ainihin wato jarabawa ta rayuwa dan adam yana karbar wannan dan Allah ya riga ya hukunta ba yanda ya iya to hukuncin Allah madaukakin sarki duk guda biyun ne ka karba in ya zo da asarra ka karba in ya zo da abdarra kuma shi ma ka karba wa hukumu haka hukuncin sa yake shine wa hukumuhu hukuncin ubangiji akan bayansa asarra'u wani lokaci abinda za a yi farin ciki ne a yi murna wadarra'u wani lokaci kuma hukuncinsa sai zamanto abin da za a iya cutuwa ne a ji ba daɗi da shi kamar rashin lafiya talauci da kuma ainihin wato makamantan haka jalla an tamthil ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ya girmama an tamthili gabarin kwatantuwa ba ba wani abu da zaka iya kwatanta shi da Allah subhanahu wataala wat tashbihi da kuma kama ya girmama ya ɗaukaka gabarin kwatantuwa ya kuma girmama gabarin kamantuwa wa an makanin to anan magana take sannan ubangiji ya ɗaukaka an makanin gabarin wani bigire ya fihi da yake tabbatuwa a cikinsa li'annahu wai domin ubangiji kana ya kasance wala makano amma ba shi da makani ba guri fi azalin tun fil azal ba shi da muhalli ba shi da guri lam ya hauhi zamanu sannan zamani bai kewaye shi ba to a nan gaskiyar magana kamar yadda muka sha karantawa ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbata a sama ya daidaita al'arshi wannan shine tauhidi mai kyau wanda yake da goyon bayan ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ka tashi nemo dalilai sai ka gaji suna nan da yawa amma an ka tafi ainihin wato akan wannan maganar da malam ya kawo cewa ubangiji ba shi da wani guri ba kawai yana ko ina ko dai ɗayan uku ne dama ko ka ce yana ko ina ko ka ce baya ko ina ko kuma ka yadda yana sama ya daidaita al'arshi an fahimta to ka ce yana ko ina dama ka ga wannan kuskure ne kuma ka ɗauki wancan laisa lahu qablun wala tahatun wala amamun wala khalfun wala yaminun wala shimalun wala kaza wala kala wannan wala wala duka kai da ita an fahimta dan haka cewa ubangiji madaukakin sarki ya daidaita a al'arshi kamar yadda ya ambata surorin da suka yi magana istiwa ya al'arshi ma sun kai ayoyin kai sun kai wajen guda bakwai wanda kalmar istawa ta zo a ciki wanda suke nuna iswa'in sa al'arshi sun zo sun mastawa alal arshi sun mastawa alal arshi ban manta ba wurare sun kai wajen guda bakwai da kuma dalilai hadisai ingantattu da maganganun malamai magabata game da cewa ubangiji ya daidaita al'arshi al'arshin nan kuma sama hadisi ya tabbata cewa inda halittun ubangiji suka kare gaba ɗaya an wuce sama ta bakwai an wuce duk halittun Allah an wuce kursiyu an wuce al'arshi to a in anan al'arshi ita ce ƙarshen halittar Allah ta sama to inda babu wata halitta a nan Allah yake kamar yadda hadisi ya tabbatar an fahimta da haka cewa ya ɗaukaka ga barin wani makani wani guri ya saƙin rufi da yake daidaituwa a cikinsa li'annahu kana domin ubangiji ya kasance akwai shi wala makano amma ba shi da bigire to wannan magana kamar ta rushe wa'ancan ayoyin da kuma hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane yake cewa fi azalin lam yahawihi zamanu fi azalin wato tun fil azal lam yahawihi zamanu ai lam yuhit bihi zaman zamani bai kewaye Allah subhanahu wa ta'ala babu wani zamani da za a ce shine kewaye Allah madaukakin sarki iya kamar yanda gwamna yake da tenuwa shekara hudu in an sake zaɓarsa kuma shekara ta ya ƙara shekara hudu daga nan tenuwarsa ta ƙare zamaninsa ya ƙare sai dai ya tafi wani abu daban to Allah maɗaukakin sarki shi tenuwa ba ta kewaye shi ba tun fil azal dama shi zamani duk abin da yake tafiya da zamani shi Allah baya cikin wannan tsarin subhanahu wa ta'ala wa yasma'ul mutarra ubangiji ta'ala yana jin mai tsananin bukata shine al-muttar ibda'ahu to ya alamu mamar rabbihi duhuru ko ubangiji ta'ala ya san abin da zamanin nuka suke shuɗewa da shi kowane zamani da abin da wannan zamanin zai zo da shi ya zo ya wuce Allah ya san ya san kowane zamani ya san kowane zamani kuma abin da zai zo da shi ya wuce zamanin nukan duk da suka wuce da abin da suka zo da shi Allah ya sani waɗanda za su zo nan gaba da abin da za su taho da shi Allah ta'ala ya sani shine ya alamu ma marar bihi duhuru wato ya san abin da zamaninnika domin adduhur jam'i ne na addahar addahar kuma shine azzaman da haka wa ya'lamu ya san ma marrat bihi duhur ay ma marrat bihi al-azman ko azzaman wahwa sannan shi ubangiji ta'ala khabiru mai cikakken sani ne bi ma ta'ati bihi da abin da zamaninnikan suke zuwa da shi an fahimta wa yasma'ul mutarra yana jin wanda yake da tsananin bukata cikin bayansa iz da'ahu ai ma'ana idza da'ahu idan ya kira shi amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah to shine nan wa yasma'ul mutarra Allah ta'ala yana jin wanda yake cikin tsananin bukata iz da'ahu a lokacin da yake roƙon Allah madaukakin sarki yake kiransa na'am iz yad'uhu haka yasa to duk zai bada ma'ana nan sai ya sa mai izda'ahu wa wasu kuma ya sa masa iz yad'uhu eh to duk ba da wanda ya sa masa izda'ahu lokacin da yake kiransa da iz yad'uhu lokacin duk ma'ana su ba ta canza ma'ana ba za ta canza ba lokacin da ya kira shi izda'ahu ma'ana wa yasma'ul mutarra yana jin wanda yake cikin tsananin bukata izda'ahu a lokacin da ya kira shi wa yasma'ul mutarra yana jin mai tsananin bukata idh yad'uhu a lokacin da yake kiransa yake roƙonsa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi laysa lana siwahu ba mu da wani ubangiji bayan shi wa yubsiru dharrata ubangiji ta'ala yana ganin tururuwa ita ce az-zarrata karka ce yana ganin ƙwayar zarra az-zarrata anan tururuwa ke wa yubsiru dharrata yana ganin ainihin wato azzarra tururuwa irin yan kankan wannan wadda an ce sai an samo kamar guda ɗari wannan guda ɗarin ita ce take daidai da ƙwayar alkama wasu yan ƙananan tururuwai ne to wannan tururuwa ita ake kira azzarra ko azzarra to ire-iren ita kuma azzarra wannan tururuwar sai an haɗa kamar guda ɗari ita ce take daidai da ƙwayar alkama guda ɗaya wannan wani irin ƙanana ƙananan tururuwa ne to Allah ta'ala yana ganin wannan tururuwa fi zalmaya a cikin duhu a cikin duhu tana tafiya ya sma'u dabibata wato dabibun nam ubangiji yana sane yana kuma gani yana jin tafiyar tururuwa a cikin duhu to tururuwa ma irin wannan wadda ake kira azzarra wadda take ƴar ƙaramar tururuwa ce sannan kuma a cikin duhu kaga kenan ganin Allah ana nuna maka irin faɗi na ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yana ma za ba ta ma kamar yadda Allah yana ganin abin da ya ɓuya a ƙarƙashin teku, ƙarƙashin ruwa. Arsala rusulan Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni rahmatan linnasi don su zama rahama ga mutane. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. liyunqizuhum dan su tsamo ainihin mutane min durubil ba'si daga nau'o'in tsanani nau'o'in tsanani tsananin shirka tsananin kafirci tsananin irin na ainihin bid'a irin tsananin saban Allah da sauransu to Allah ya aiko manzanni dan su zama wa mutane rahama dan su tsamo mutane daga ainihin wato ramin halaka daga nau'o'i da kuma ainihin wato kala-kala na alba'a li'annahum domin cewa su mutane ko bayan Allah yau ma'alastu bi rabbikum ranar da Allah maɗaukakin sarki zai ce da su alastu bi rabbikum ba ni ba ne abun bautar ku ubangijinku ƙalubala za su ce kai ne ubangijinmu ya Allah qal sai Allah ta'ala ce da su halumma ahadakum to duk ku tattaro alƙawarin da muka yi duku na cewa ba za ku bauta an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun ina fata an gane to insha Allah sai mu tsaya a nan duk da mun dan yi sharhi bari mu koma a daidaikun kalmomin ilan bi anna awwalal wujubi ka sani hakika farkon abin da yake wajibi an ta'arifar rabba ka san ar-rabba ubangiji min al-marbubi ka ware shi ka bambanta shi da kuma al-marbubi bayi masu bauta wa anna lil khalqi ilahan wahidan kuma hakika halittar Allah abun bautar su guda ɗaya ne laisa lahu mu'anidan ba shi da kishi ya fi mulki a cikin mulkinsa yaf'alu ma yasha'u yana aikata abin da ya ga dama fil makhluqi a cikin halittarsa wa hukumuhu hukuncinsa as-sarra'u farin ciki ne wadda-ra'u da kuma ainihin wato rashin jin daɗi jalla an tamthili ya ɗaukaka da girmama ga barin ainihin at-tamthili wato misaltuwa wa tashbihi da kuma kama wa an makanin kuma ya ɗaukaka ga barin guri yastaqirru fihi da yake tabbatuwa a cikin sa li'annahu kana domin shi ya kasance wala makanun babu bigire fi azalin timfil azal lam yahawihi zamanu wani zamani bai kewaye shi ba ya alamu ma marar bihi duhuru ya san abin da zamaninnuka suke wucewa da shi wahwa khabiru sannan shi mai ba da labari ne masani ne bi mata a bihi da abin da zamaninnuka suke zuwa da shi wa yasma'ul muqarra yana jin mai tsananin bukata id da'ahu lokacin da ya kira shi ko id yad'uhu lokacin da yake kiransa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi laysa lana siwahu ba mu da wani abun bauta sai shi wa yubsiru dharrata yana ganin karamar tururuwa fi zalmaya a cikin duhun dare kama yara kamar yadda yake ganin ma gaba abin da ya buya ta talmaya a karkashin ruwa arsala rusulan ya aiko manzanni rahmatan linnas dan su zama rahama ga mutane li yunqidhuhum dan su tsamo su min durubil ba'as daga nau'o'in tsanani li'annahum domin cewa su yawma alastu bi rabbikum akwai ranan nan tana zuwa ran da ubangiji zai ce ba ni ne ubangijinku ba qalu bala za su ce haka ne kai ne ubangijin mu qala halumma ahadakum yace to ku kawo ku tattaro ku zo min da alƙawarin ku alhamdulillah masha Allah